أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na litinin daren talata 22 da watan rajab hijirar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da sha uku da wata na biyu watan fabrairu miladiya 2023 idan tarihi ya inganta a wannan halka mai tarin albarka na karatun adda'u waddawa wanda aka fi sani da aljawabul kafi liman sa'ala anid dawa'i shafi na babban malami abi abdullah muhammad bin abi bakr bin ayyub ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala a wannan halka ta biyar kuma darasi na na biyar a wannan masallacin mai tarin albarka na al-furqan da yake wannan unguwa mai tarin albarka ci gaba da karatun da muke yi na wannan a karatun adda'u waddawa yau zamu tashi zaban fasali malati faslun waddu'a min anfa'il adwiyati wa huwa aduwul bala yudafi'uhu wa yu'alijuhu ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إن إذا نزل وهو سلاه المؤمن كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض ما ليتي فصل fasli da zai zo ya kare mana bayani akan muhimmanci ita addu'a domin a samu mutum ya ƙara nacewa ya ƙara kuzari da himma da ƙoƙari wajen yin addu'a sai ma da ya ce wa du'a'u min anfa'il adwiyati ita addu'a na daga cikin mafi amfanin magani daga cikin magani masu amfani a rayuwa malaci to akwai addu'a addu'a da daga cikin magani masu amfani wanda idan mutum yana amfani da ita to zai ga tasiri kwarai da gaske wa huwa aduwul bala sada kuma ita addu'a makiyar bala'i ce yar adawa ce ga ga bala'i idan ka ce albala shine ai almusiba musibu kenan ita addu'a tana kiyayya ga musiba ko mu ci musiba tana kiyayya da da ita addu'a yudafi'uhu addu'ar take tunkuɗe ta dukkanin musibu yudafi'uhu ita addu'a tana tunkuɗe duk wata musiba a rayuwa wa yu'alijuhu kuma tana magance wata musiba da ta sabka nan yudafi'uhu musiba ta sabko tana tunkuɗe da ta sannan yu'alijuhu tana magani abinda ta bari na na alhini tana gusar da shi ita ita addu'a sannan kuma yin addu'ar yana hana ma ita musibar ta sauka baki daya shine malace wa yamna'u nuzula addu'a tana hana sabkar musiba idan mutum yana addu'a yana roƙon Allah subhanahu wata'ala dare da rana to koda akwai wani abu na musiba da zai sabka wannan addu'ar take hana sabkar wannan abun in kuma wannan abun ya riga ya sabka sai ya nace da addu'a to take gusar da wannan abun kuma take maganin sa malai ce wa yarfa'uhu in kuma har abun ya sabka ma yarfa'uhu tana doke wannan abun daga daga daga daga mutum daga daga wanda abu musibar ta sama idan musiba ta abuka akan bawan Allah sai zamanto mai yawaita addu'a to wannan addu'a take zaman towa silar doke wannan musibar a rayuwa aw yukhaffifuhu idza nazala ko da bata doke ba to take rage wani abu daga cikin daga daga cikin wannan abun daga cikin abun da ya sauka na musibu wannan kuma Qur'ani take yake da bada misallai karamin misali ta kai da zamu takaita akan sa annabin Allah baban annabin Allah annabi Yus annabi Yaqub yace inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah kaga addu'a ce yake yana kai watan kukansa zuwa ga Allah subhanahu wataala a ƙarshe kuma abin da ya shiga na damuwa saboda nacewa da dagewa akan addu'a to sai Allah subhanahu wataala watan ya ya kuranye masa wannan abin da yake fama da shi na bakin ciki da kuma makanta sai gashi fartar da basira ko sai gashi ya dawo yana yana gani kaga wannan addu'a tayi tayi tasiri kuma wa ayyuba idna da rabbahu ko anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin annabi ayyuba ya ya roki ubangi subhanahu wataala cewa cuta ta shafi sa kusan shekara 10 wani abu 18 do su malamai yana fama da rashin lafiya duk abin da ya mallaka a duniya sai da ya kare iyallansa kuma Allah ya karbe ana janaiza wancan an tawo daga janaiza kuma wani zai tafi a ƙarshe da ya mai da al'amari ga Allah ya yi addu'a to abin da ya sauka a kansa na musibu da bila'i kuma sai Allah ya ciranye masa watan ya kuranye masa wannan abun wannan min babil amfila ni da kai ana son an nuna cewa duk abin da zai sabuko a kanka na musiba in har ka roki Allah subhanahu wataala ɗayan biyu ne ko wannan abun addu'a ta zamanto silar doke wannan wannan musibar ko kuma ta sauwake ta dan sassakato da da al'amarin ya zamanto ya zamanto abun ya yayi sauki wannan kuma ya faru a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam akwai mutanen da suka dami Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin sun dami manzon Allah sun addabe sa a rayuwa a ƙarshe manzon Allah sai da kira sunansa ƙarara sai da kira sunansa sunayen su ƙarara su biyar annabin Allah ya musu addu'a kuma dukkanin addu'ar ta ci su kowace ta ci su sai da ya samu sakamakon abin da ya aikata da haka dagewa da addu'a bane wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske a rayuwa malati wa huwa silahul mu'min ita addu'a ita ce takobi makamin mai imani ita ce armukin mai imani kasan soja yana takama ne da mi da bindiga sako to shi mai imani yana takama ne da mi da addu'a da addu'a duk wanda ya taba sa yana kai ƙara ne zuwa ga wa zuwa ga Allah subhanahu wataala babban makami ne armu ne wanda duk wanda ya mallake sa a duniya to ya mallaki kayan yaki na ƙarshe a duniya wai kakka kakka rudar cewa ana ana ana maka zancen kumbulat nawawiyya asliha nawawiyya wannan duka wannan surutu ne ake yi babban babban makamashi shine addu'a daga cikin mafi girman watan abin nan abin da zaka rika domin kare kanka a rayuwa ina fatar mun fahimta silahul mu'min ita addu'a watan takobi ne ko mu ce kayan yaki ne nawa ne mai imani ya ga ce silah abin da mutum yake yake amfani da shi gun gun yaki shine silah kaga yanzu misalin ana amfani da da duset da wacece wannan sune silaha asliha ta yanzu ta ta yaki to shi mai imani bai da abin da ya huce mi addu'a kisa kullun kullun masu imani dagewa suke suna suna rukun Allah subhanahu wataala kuma qur'ani take yake da bada labarin masu imani suna rukun suna rukun Allah subhanahu wataala la tasbata rabbana rabbana rabbana rabbana duka masu imani ne har annabawan Allah sun yi mi sun yi addu'a to in annabin Allah zai yi addu'a min babi aulani da kai mu yi mi mu yi addu'a ina fatar mun fahimta sannan kuma cikin komai na rayuwa kake wasa da addu'a duk abin da zaka yi to yi kokari ka sa kai addu'a a cikin wannan al'amarin kuma wannan addu'ar kaka sa kanka cewa wai sai ka zo kaka rudu da sai ka zo an yi maka addu'ar a'a kai karan kanka zaka iya wa kanka kuma Allah zai karba domin kullum ina faɗa ba wanda Allah ya turo ma tambarin cewa ba zai karbi addu'a sa ba batukar ba abinda kake aikata bane wanda muka karanta a satin da gabata amma mutun zaka yi addu'a to Allah zai zai karba Allah ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yurshudun wa yarshudun almuhim dai idan bayan suka tambaye ka akai na ka faɗa musu ina kusa Qur'ani gaba daya gaba daya idan aka zo kalmar yasalunaka ko wai za su alaka to ana ana ana cewa manzo Allah kul ne kace amma wajen addu'a sai Allah ya ce fa inni qaribun ni Allah ina kusa ujibu da'watad da'i idza da'an ina karbar kiran wanda ya kiraye ni a lokacin da ya kira ni jama'a ko baita Allah ce ujibu da'watad da'i idza da'an Allah yana amsar kiran wanda ya kira sa a lokacin da ya kira sa sai Allah ce amma aku sharɗi falyastajibu li wal yu'minu bi su karbi kirana su karbi kirana a fike tauhidi ya zaman to ba a hada Allah da kowa sannan kuma a yi i'tiqadi ai imani da Allah subhanahu wataala tabbas in suka yi wannan sun shiri suka yi addu'a Allah subhanahu wataala zai karba malace kawar kawar kamara wal hakim fi sahihihi kamar da al-imam hakim ya rubuta ya hakaito a cikin musnad mustadrak nasa المستدرك نا الامام احمد من حديث علي بن ابي طالب daga hadisin Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu arda Allah ya kara masa yarda sahabin annabi ne kuma surukin annabi sannan kuma su ya zamanto kusan kane gawa ga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dan ko lokacin da aka je aka yo hijira aka zo garin Madina lokacin da annabi ya hada al-ukhuwa tsakanin sahabbai aliyu shine shine shine akhun nabi sallallahu alaihi wasallam ina fatar kun fahimta da haka ali bin abi talib shina da shina da manaqib a cikin musulunci baya manta da shi kuma khalid rabi'u khulafa ar-rashidun ne daga cikin khalifofi guda hudu shiryayyu kuma daga cikin al-ahad al-ahad al-ashara mubashirin bil janna ɗaya daga cikin wanda aka yi wa bushara da da dami da aljanna gashi surukin annabi ya auri iyar da annabi yake ji da ita kasan duk cikin diyan manzon Allah babu kamar Fatima radiyallahu anha wa ardaha annabin Allah yana ji da ita wallahi ai wata rana Ali ya so ya ƙara aure falan Jabir Ali ya so ya ƙara aure wa zai aura diyar Abu diyar Abu Jahal sai sai Fatima annabi sallallahu alaihi wasallam gidan Fatima radiyallahu anha wa ardaha bai tarar da Ali ba sai ga kamar akwai akwai matsala a gidan bai ce mata komi ba sai tambaye ta ina ali tace mata sai inda yake ba wannan magana ta faɗa sai ta gano cewa sai annabi ya gano akwai matsala kaga da cizo mai hankali sai gano akwai matsala a a tattare da gidan diyarsa to ya san da in yayi hushi su sahabbai suka yi hushi da matan su ba inda suke zuwa sai masallaci sahabbai suka yi hushi da matan su masallaci suke zuwa sai annabi ya yi masallaci sai tarar da shi me yake faruwa kaje kaje kaje magana ce duk annabi aka ce ran manzo Allah annabi ya fusata yace fatimatu minni wa ana minha man ahabbaha faqad ahabbani wa man abghadaha faqad abghadani eh annabi yace fatima wata tsoka ce daga guna duk wanda ya so ta ni ya so kuma duk wanda ya baga bata mata da rai ni ya batawa da rai haka ali ya hakura wallahi sai da sai da tarus sai kara aure Allah ya kara musu yarda to ali dan abi talib cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa addu'a silahul mu'min addu'a makamashin mai imani makamin mai imani ne wa imadud dini kuma gimshikin addini ce wa nurus samawati wal ardi sannan kuma hasken sammai ne da kuma kasai wannan hadisin Nasiruddin Albani alaihi rahmatullahi ta'ala hadisi ne da'ifi hadisi ne da'ifi amma ma'anar mai kyawu ce ma'anar hadisin mai kyawu ce musamman ma daga addu'a silahul mu'min wannan suka ce ma'ana ce mai kyawu amma lafazin hadisin bai tabbata daga bakin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba mal yake cewa walahu ma'al bala'i kaga walahu ad-damiru ya'udu ila ad-du'a'i ko kun bayyana walahu ay ma'ana ita addu'ar walahu ma'al bala'i thalasu baqamat addu'a tare da bala'i tana da watan matsaya guda uku addu'a da bala'i idan suka haɗu matsayi guda kuke da kwai ahduhuma malace na farko ayyakuna aqwa min albala addu'ar ta kasance ta fi karfin bala'in ma'ana yawan addu'ar addu'ar da mutum yake yi girman ta yafi girman bala'in da Allah ya kaddara zai jarabi mutum fa yadfa'uhu dan haka sai ya ita addu'ar ta hana sabukuwar bala'in sai ta tunkuɗe sa tun abun bai zo ba sai saboda dalilin addu'ar sai wannan bala'in ya gushe maka ina fata kun fahimta wannan ɗaya kenan malaci asani na biyu an yakuna adhafa min al min al bala ya kasance addu'ar ita ce mafi rauni daga bala'in kamar abin nan fisaskinta bai kai fisaskin girman jarabawar da Allah ya rubuta ya kaddara wa dan annabi Adam ba sai da manto ana addu'ar amma tasirinta da karfinta bai kai wannan tasirin bala'in ba to fa yaqwa alaihi albala sai bala'i ya yarinjayi ita wannan addu'ar fa yusabu bihi al'abd kuma sai ya sabuko akan bawa walakin qad yukhaffifuhu amma duk da haka duk da bala'in zai rinjaya to zai dan sassauta ita addu'a take dan sassautawa bawa wannan abun wa in kana da'ifa duk da kasancewar addu'an mai rauni ce abinda ma yake so nuna mana anan shine cewa ita addu'a idan mutun ya kasance addu'ar mutun mai rauni ce sannan kuma abinda Allah ya rubuta zai samu mutun na bala'i na na jarabawa mai girma ne sai zaman to addu'a sabata da karfi kwarai to anan fa sai bala'in ya ya ya kada wannan addu'ar ina fata kuna fahimta sai ya kada wannan addu'ar sai zamanto abinda aka rubuta na jarabawa ya samu mutun sannan kuma sai zamanto abun amma saboda dalilin addu'a sai ta ta dinga jin sauki a rai misali idan kake roƙon Allah subhanahu wataala ya kaddara maka kai doki misalin da dalibin ilimi a jami'a kana so kai valide ko lisans ko master ko ne examen da haka kana so ka ka huce shekara kuma kayi addu'a kayi karatu kayi iya karatu ana al-layli wa atrafan nahar kullun da doki man kake ta yawo har bi dawo ga cewa kake yi ta addu'a kuma kayi karatu amma sai Allah ya kaddara cewa wannan shekarar ba za ka wuce ba sai kai addu'ar sai a zo a fito listin kuma babu sunan sai ka ji ba dadi amma kuma kwana bi abin ya wuce kaga addu'ar ta yi tasiri akai wanda addu'ar bugga wanda baya addu'ar shi zai sa kashi damuwa ne har ya koma shaye-shaye sakanya sai na ganin kamar ba abin da Allah ya masa a rayuwa daga wannan kuma sai ga ya fara sakin layi sai ga ya fara zarewa ya bi layin mahaukata ina fatar mun fahimta dan duk wanda yake tunanin Allah bai masa komai ba a rayuwa wannan babu katan sakare a duniya wawa dolo na gidan gaba kamar su eh wannan kawai kai fashi a duniya shi kai shi wata ni'ima ce ka nimfasa da Allah zai yi maka fakcir a nimfashi kadai a ce Allah ya ce ka biya nimfashin da nimfashi nimfashi na awa guda da kai numfashi na awa guda ina tsammanin ba wanda yake da abin da zai ba Allah a rayuwa da shi babu shi wallahi almasalul a'la amal yace as-salisu na uku an ya taqawama shine addu'ar da ita bala'i musibar su dinga kokowa ma'ana kenan fisaski su zamanto daidai ya zamanto karfin su guda to idan aka hadu mi za a yi to sai a yi kokowa shine fa ya taqawama sai su yi kokowa wayamna kullu wahid minhuma sahibahu sai kuma kowanne ya hana abokin karawarsa ya yi nasara akan sa ita addu'ar ta hana bala'in ya sabka shi kuma bala'in ya hana wannan abun wannan addu'a da kake abinda kake roka ma'ana kan ba zai sauka sai da mun to ana tarkici tsakanin musibar da kuma da addu'ar abun da bai sako kuma ba samu biyan bukata ba la yamutu fiha wala yahya la yamutu fiha wala yahya kaga wannan a tasirin addu'a kenan wannan shine wato muqamat cikin addu'a tare da musiba da fari in addu'a ta fi karfin musibar sai ta hana wa musibar kwata-kwata sabka idan kuma musibar ta fi karfin addu'ar to sai ta sabka amma kuma addu'a take dan sauwake ma take dan khaffafa take dan rangonta wa mutum wani abu na rayuwa idan kuma ya kasance karfin su guda ne kuma sai a ta kokowa haka za a ta kokowa eh har lokacin da Allah subhanahu wataala ya ga dama malai ce wa qadara wal hakim haka ma al imam hakim ya rawaito fi sahihihi a cikin littafin sa mun fada muku cewa kalmar sahih wanda kusan daga cikin malumar suke itlaqi akan sa akwai ibn qayyim jawziya yana yawan itlaqin da al mustarqi ta masa sahih wanda wasu daga cikin maluman hadisi sun tire wannan sunar sai da a kira shi da al mustadrak saboda akwai hadisan da ba sahihai bane shi kuma idan aka ce littafi sahih akwai shurut wanda ya kamata ya zamanto ya cika su wanda duk malamin hadisi da karatun hadisi ya san da wannan wannan shurutkin wanda galiban al-imam ai hatta shi kanshi al-imam Tirmizi an fida masa kalmar sahihu kin nan sai da a ce mi sunan Tirmizi ko sai da a sanya masa kalmar sunan amma sahihi kan ko sai al-imam al-Bukhari da da al-imam Muslim min hadisi Aisha daga hadisin Aisha radiyallahu anha wa ardaha Allah ya kara mata yarda matar annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma matar da manzon Allah ya fi kauna a cikin a cikin matansa wannan tana daga cikin manya-manyan malumai na duniya fa ita Aisha eh in aka taso hatta cikin sahabbai in ana kilga malamai ana sanya da ita maza ce mai kamar mai kamar maza Allah ya tara mata karatu kuma ta karantar ta amfanar ina ba ta kun fahimta daga kaka zo na mata ga wata course ba ta san komai cikin addini ba karantar da ita ya zama to kai ma ka bude mata makaranta a ina a gida sai ta wakilci da'awar Annabi sallallahu alaihi wasallam amma mu yanzu matan mu daga biki sai foyin da kawai suka aji ba ka bane daga biki sai foyin da an zo karatu kam nan ba sa gane komai karatun su guda dai na a iya amso kudi gare ka na wannan sun mallaki wannan karatu sun soke bukhari a wannan babi malace qala li qala take cewa qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake fada da yake ce min la yughni hadrun min min qadarin wad du'a yanfa'u mimma nazala ومما لم ينزل وإن البلاء لا ينزل فيلقاه الدعاء في فيتعجلان وفيعتج لجان إلى يوم القيامة النبي الله yake cewa la yughni hazrun min qadarin abinda Allah ya hukunta wa bawansa taka tsantsar watan baya hana abukuwarsa abinda Allah ya rubuta wa bawansa taka tsantsar game da wannan abun baya hana sabukar abinda Allah ya rubuta ina fatar kun fahimta wanda Allah ya rubuta ma sai yayi dako duk yadda aka tara mai kudin wallahi sai yayi dakon ko kun fahimta wanda kuma Allah ya rubuta ma ba zai wahala ba duk yadda ka so shi wahala da mun Allah ya rubuta cewa ba zai wahala ba ba da zai wahala ina fatar kun fahimta shine annabi ya ce la yughni hadrun min qadrin abinda Allah ya rubuta wa bawansa taka tsantsar akan abun baya hana abukuwar wannan abun sai ce waddu'a'u yanfa'u ita addu'a tana amfani mimma nazala daga abin da ya sabka wa mimma lam yanzil da kuma abin da bai sabka ba ma'ana addu'a tana magance abin da ya sabka na musibu da ma abin da bai sabka ba yin addu'a yana sanya Allah subhanahu wata'ala ya doke wa al'umma bala'i sannan kuma yin addu'a na sanya Allah subhanahu wata'ala ya hana sabkar bala'i akan akan al'umma ba haka Allah ya faɗa ba Allah baya azabtar da su matukar suna yin istighfari istighfari menene addu'a ce ai ko eh istighfari addu'a ce neman Allah ya gafara ne kaga addu'a ce ina fatar mun fa'ita haka matukar dan annabi Adam zai dinga yin addu'a to addu'a tana kare sa da abinda yake sabkana na musibu sannan kuma abinda bai sabka ma addu'a tana tana masa magani ai shi yasa annabin Allah ya kantar da mu istihara yin addu'a kafin yin aure ko sayan wani abu mai muhimmanci aka ce kai istikhara ka ba Allah zabi ka roki Allah subhanahu wataala saboda a hannunsa ne alkharre suke baki daya shi ya san abin da ya dace da kai wandan da yafi karfin wuyanka Allah ya sani in ka roka sai ya hana maka sanya sa ko kun bai ta Hausa eh wandan da yafi karfin wuyanka in ka bayi wa Allah shawara ko kana son wannan wandan sai kuma Allah ya nuna maka cewa ai a baya yahude ba za ka iya sanya shi ba zaka sai ka aje wannan wandan kogun amfanin yin addu'ar kenan Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu wa innal bala yake cewa lalle shi bala'i la yanzilu yana sabka fayalqahu du'a sai addu'a ta hadu da shi sai su yi watan haduwa su yi su hadu da addu'a fayatali jani ila yawmil qiyama sai su dinga gogormaya suna fama suna gogormaya har zuwa ran tashin alkiyama addu'a tana son ta yi tasiri ta hana sabkasa shi kuma yana son sai ya sabka ita bata bari ya sabka kuma shi bai shi kuma bai sabka ba shine fa ya'tal jani ila yaumi yaumil qiyama wannan hadisin shi ma al-imam Nasiruddin Albani ke cewa hasnun li ghairihi hadisi ne wanda ke hasnun li ghairihi akwai abin da yake yake kawwama wannan hadisin hadisi ne hasanun bai kai martaba ta ta sahihi ba domin hadisi sahihi yana gaba da alhadis alhasan wa fihi a cikin sa har yau wani littafi kenan almustadrak na al-imam hakim min hadis ibn umar daga hadisin abdullahi dan umar anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qala yake cewa addu'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil fa alaykum ibadallahi bid-du'a addu'a tana tana tana amfani daga abin da ya soka daga ma abin da bai soka ba ma'ana tana magance ababin da suka sabka a rayuwa da ma abin da bai sabka ba ana jin tsoron sabkarsa in aka yi addu'a sai ta ka ya wannan abin ya kasa sabka sai ya ce fa alaikum ibadallah na hore ku ya ku bayun Allah biddu'a'i da yawaita yin yawaita yin addu'a shi ma wannan hadisi da wancan hadisin shine su in aka hada ma'anar sai zamanto hasnul li ghairihi da wannan hadisin da wancan na baya idan aka hada su sai zamanto suna kawwama junan su sai zamanto sun samu rutuba ta hasnul li ghairihi bale ce wa fihi daga cikin sa kuma har yau al-mustadrak na al-imam hakim min hadisi thawban daga hadisin thawban radiyallahu anhu annabi alaihi ta la yuraddu al-qadara illa ad-du'a ba abun da ke me da kaddara sai addu'a ba abin da yake mayar da ƙaddara sai addu'a wala yazidu fil umri illa albir kuma babu abin da ke ƙara wa mutum nisan kwana da albarkar rayuwa sai yawaita aikata aikin nagarta wa innar rajula la yuhramu rizqa bi dhanbin yusibu dan annabi adam Allah yake haranta masa arzikinsa ta dalilin sabon Allah da yake yi wannan hadisin malaman hadisi su tattauna akan sa wanda al'imamu Nasiruddin Albani makanikin likitan likitoci cikin ɓangaren hadisi ya ce wannan hadisi na da ifi sai dai magana jumlar ta farin ta inganta daga daga Abdullahi ɗan Umar asar daga Abdullahi ɗan Umar amma wannan jumla ta bi wa innar rajula la yuhramu rizqa bi dhanbin yusiba wannan bai tabbata ba kwata kwata daga cikin asar daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam almuhimu dai ita addu'a tana mai da kaddara ita kaddara tana zuwa mutum sannan kuma addu'a tana mayar da shi babu cin karo da da addu'a da kaddara kowanne na aikin da ya kamata ya aikata ne sannan kuma aikin nagarta yana karawa mutum kwanaki a duniya ma'ana yana sanya mutum ya aikata aikin alkhairi a cikin kwanakinsa aisha sa annabi Allah yake cewa mafi alkhairi cikin ku shine wanda kwanakinsa suka takaita amma kuma aikin sa ya yawaita ba yawaita ba yawaita shekaru ba a duniya a'a yin nagartaccen aikin da Allah yake so a cikin wannan shekaru dan ka shekara 60 a duniya ba kai wa Allah wani abu mai amfani shekarun ka duniya ba sa da wani amfani amma mutun ya shekara 30 ya bar duniyar nan ya shuka alkhairin da sai ya mutu ba ba irin sa kaga wannan shine albarkar mi albarkar rayuwa abin da ake ni da albarkar rayuwa shine zaka Allah zai hore maka yin aikata ayyukan alkhairi kafin ka mutu Allah ya hore maka yin aikin alkhairi kafin kafin ka rasu wannan shine albarkar rayuwa a wani hadisi annabin Allah yake cewa duk wanda yake so Allah ya ƙara masa arzikin sa sannan kuma yake buƙatar Allah ya yalauta masa rayuwarsa to ya dinga sada zumunta idan kana son arzikin ka ya dinga habaka kuma kana son rayuwarka ta yi albarka ka yi aikin nagartacce a rayuwa to ka zamanto mai sada zumunta sada zumunta ba karamin al'amari bane zumunta da muke wasa da ina ga cikin albir nagartattun aiki da Allah subhanahu wataala yake so mu yanzu idan aka ka cika sada zumunta in dan uwan da take zuwa gun sai mai kudi ne sai a ce maula kake yi ba haka bane sai a ce maula yake kai da ka zo kuma kana zuwa wai tsabar reyi da walakanci ba kana zuwa kai zumun abin da kake daban sai ga yana kokarin ya sa hannu aljuya baka wai ka bar masa guri kai kuma abin da kake daban suka kake ka samu ladar mi sada zumunta kaga sada zumunta ba karamin al'amari bane ga sahabi ga mutunan da manzon Allah ya bada labari a zamanin annabi Musa wanda yana tafi saman hanya zai kai ziyara wa dan uwarsa zai sada zumunta sai mala'ika ya sauka a sufar mutun sai tambaye sa wani ina zuwa yace za ni gari kaza lafiya yace kalau ni zaka je nema garin kaza ne yace kawai zan je ga dan uwa dan wani ne dan uwana bashi kake biyarsa yace ba ko daya kasuwanci yace babu kasuwanci ni yace zan je na kai masa ziyara ne dan Allah yace sai ni mala'ika ne Allah ya toni in ga maka an baka gida a aljanna dalilin sada zumunta kenan Allah ya samu zamanto cikin masu sada zumunta mali yake cewa faslun ko eh fasli na gaba kenan da yazo shi ma ya ƙara karantar da mu har yau bayani akan ita addu'ar mali ce wa min anfa'il adwiyati na daga cikin mafi amfanin magani na daga cikin mafi amfani magani mai amfani al-ilha'u fi du'a naciya a cikin addu'a na cewa shi ne al'ilhahu fiddu'a na cewa kusa na cewa yi ko mutum ya nace irin abin da gayu suke yi kaga mutum an ce ba a sori amma ya nace sai ita to ana son ka nace a wajen ka nace wajen addu'a ka zamanto mai yawaita mai yawaita addu'a balma naciya a cikin addu'a na cikin ladabin addu'a ladabi daga cikin adabun min adabi du'a al-ilha'u fi du'a ladabi daga cikin ladabban addu'a mutun ya nace ka ka nace ka dage ka matsa gidan ruwa inji malam Bahaushe eh ka zama to mai yawaita addu'a malam ce wa qadara wa ibnu majah al-imam ibnu majah ya ya rawaito a cikin sunanikin sa wani a cikin kutubu sita ko fi sunanihi min hadisi abi hurairah radiyallahu an daga hadisin aba hurairah Allah ya kara masa yarda sahabin da yafi kowane sahabi sahabi kawo hadisai cikin sahabban annabi in aka tashi shi yasa yana da wuya a duniyar hadisi mutun ya rubuta littafi bace ana abi hurairah ba kuma amfanin abu duk wanda zai karanta wallahi sai an ba salada eh duk wanda zai karanta an abi hurairah ana ta ana rubuta masa lada Abdurrahman bin Sakhar ko Allah ya kara masa yarda ya Allah ka hada mu da shi a cikin aljanna ai mun bashi labari mun bashi labari a islamiya ya kullu dan abi hurairah kusa an fi ku an fi sanin sa a bangaren hadisi bisa da sauran sahabbai ko Allah ya kara masa yarda qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa yake cewa man lam yas'alillaha yaghdabu alaihi duk wanda baya roƙon Allah to Allah na hushi da shi Allah na masa hushi duk wanda baya addu'a bai daga hannu ya ga ya rage wa Allah bukatarsa to Allah na hushi da shi malama suka ce wannan yana karantar da mu girman baiwa da ni'ima da irin taskar arzikin Allah subhanahu wataala kai duk duniya waye in baka roƙonsa zai hushi da kai banda Allah ba shi ba shi a duniya wanda dan baka roƙe sa ba yana hushi da kai ba haka bane babu shi duk wanda zaka zo ka dinga roƙa to zai gaje da kai ko da ko mahaifinka ne zai matsi ka kare dai karatun nan dai ka ka kiro kullum musamman ya ci ka kira ka ce kaza ka ce kaza ka to shi karatun nan dai karewa amma shi Allah kullum kana roƙo kawai jin kana ƙara kusanci da Allah subhanahu wataala yana ƙara son ka yawaita addu'a yana shi yasa ai ba wanda ya kai annabawan Allah addu'a shi ba annabi adam tun cikin aljanna ya fara addu'a itun a aljanna ya fara addu'a rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kaga addu'a ce yake yi annabi isa ma yayi addu'a ko mije ce addu'ar annabi isa wa idh qala allahumma wa idh qala isa ibn maryama ina aramomi tana amma ida addu'ar annabi isa ma'idatan minas samai kaga addu'a ce yayi ko annabi ibrahim ma yayi addu'a na baku asami ta bakara ibrahim annabi ibrahim yayi addu'a bakara rabbana muslimaini laka wa min dhurriyyatina to wannan aske a bakara a bakara ce wannan wannan ba a bakara bace bakara ce ai haka a bakara ce annabi nuhu shi ma yayi addu'a la tazar alal ardi min al-kafirina dayyara shugaban halitta shi ma yayi addu'a sallallahu alaihi wasallam ina aramu annabin Allah ya addu'a eh eh annabi yayi addu'a ربنا هب لنا addu'ar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam haka ana buƙatar mutum ya dage da addu'a in annabawan Allah za su yi addu'a ina da mutsanan ƙwari farar hula eh farar hula da ko da gala ba mu da annabi da galar sa gala ta annabtaka ai in Allah ya so mutum a rayuwa to mafi girman ni'ima da Allah yake wa bawa shine Allah ya bashi annabtaka in aka ba mutum annabtaka to an kai matuƙa a wajen soyayya to kuma zai dage daga hannu yayin addu'a in annabin Allah zai addu'a to ayi min babu aulamu mu roki Allah subhanahu wataala ina fatar mun fahimta sannan kuma koda su yi wa Allah ba daidai ba suke roƙon Allah subhanahu wataala ba gashi ba annabi su da yayi da yazo yayi wa'azi aka kasa sauraron su sai bar gari Allah bai ce ya hijira ba Allah ce wa zannun izhaba mughad izhaba fa zanna allan naqdira alayhi fanada fi dhulmati addu'a ce suka yi haka wallahi ka dage da addu'a ka dage da addu'a kuma addu'an nan ka zamanto ana da buƙatar kai wani aiki na alkhairi in son samu kai tawassuli da wani aikin alkhairi kai tawassuli ka karanta alqur'ani ka karanta hatta hadisan annabi zaka yi tawassuli da wannan abu ko wani aiki na alkhairi da kai kun zo kun shuka itaciya ko kun ba da jini a likita ko kun taimakawa marayu ko kun taimakawa miskinai ko kai sadaka sai ka dibi wata bukata ta ka mai girma ka danganta ta da wannan abin kai tawassuli ta kaga wa Allah bukata kaga abin da Allah za shi amma ba mu cika yin wannan ba galiban musamman ma masu kudin mu da da da ƴan bokon mu sai dai a tattaro ɗaliban aramomi a kawo su cikin gida a ce su sauke alqur'ani ko a bashi hizibi hizibi a ce ku karanta waye karanta hizi kuma ce an karanta Qur'ani wanda matsala ce khilafiya gun malumai tsakanin da Allah malumai sun tattauna akan wannan matsalar ta azo a raba Qur'ani a sauke shin an sauke ko ba a sauke ba eh kauli mafi rinjaye ba a sauke ba kowa hizibi ya karanta kowa hizibi ya sauke kowa hizibi ya karanta kai zaka yi karanta ko kanka kai wa kanka addu'a Allah ya datar da mu mali yake cewa wa fi sahihil hakim ya tabbata ce wannan hadisi da makaranta ingantacce ne hadisin nan ingantacce ne na mallamis alillah hadisi ne wanda yake da hadisi ne ingantacce wanda Imam Tirmidhi ya kawo ya kawo wannan hadisin sannan kuma har ma wasu malamai suka da suka zo sharhi akan wannan littafin su suke cewa to me yasa malam yace wa qad rawa ibn majah alhali Tirmidhi yana gaban yana gaban ibn majah in za a zano littafin hadisi to sai an kawo sunan Tirmidhi sai an kawo Tirmidhi kafin a kawo ibn majah sannan kuma a musnad al-imam ahmad ma ya kawo ya kawo wannan hadisi suka ce min babi yana ga cikin min babi aula malai danganta maganar da imam tirmidhi ko kuma al-imam ahmad bisa da danganta ta daga da ibn majah ai sai suka tattauna su kansu malaman hadisi gun a sanya shi kutubus sita wasu suka ce ai mu da dace da a sanya a kutubus sita wasu suka ce a daily ayo sunan daily ne kamata a sanya a cikin kutubus sita dan haka dai ibn majah cikin yana cikin kutubu sita malaka wa fi sahihi al-hakimi min hadisi Anas anin nabiy sallallahu alaihi wa sallam la ta'jazu fi ad-du'a fa innahu la yahlaku ma ad-du'a ahad hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa la ta'jizu min ad-du'a ko la ta'jazu min ad-du'a kada ku kasa kada ku kosa game da da yin addu'a kada ku zamanto kun kun gajiya game da yin addu'a fa innahu la yahlaku ma addu'a ya hadu domin ba wanda yake halaka alhali kuna yin addu'a matukar kana yin addu'a to ba za ka halaka ba matukar mutum zai dinga roƙon Allah to ba zai halaka ba Allah subhanahu wataala ba zai bari ka tabi ba in dai har zaka dinga zaka dinga roƙonsa malai ce wa qad zakara wa zakara al-auza'i al-imam al-auza'i ya ya ambata عن الزهري دغا الامام الزهري عن عروه دغا دغا عروه عن عائشه دغا عائشه عروه بن الزبير كينكو عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها دغا ماتر منزن الله صلى الله عليه وسلم الله يقرا متى يردا قالت تشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزن الله يتيرا da abincin Allah su tabbata a gare sa yace inna allaha yuhibbul mulhina fiddu'a Allah yana son masu naciya a cikin addu'a Allah yana son masu nacewa a cikin addu'a wannan hadisin Nasiruddin Al-Albani ce da'ifi ne ma yace da'ifun jiddan eh da'ifi ne yace hadisi da da'ifi jiddan da shi da hadisin da ya gabace sa dukkanin su hadisai ne hadisai ne da'ifai hadisin Anas shi ma hadisi ne da'ifi sai dai ma'anar ma'ana ce me me kyawu wannan yace amana ilmiya kuma wannan shine ake ce ma ilimi saboda takatsatsar kada a danganta wani abu da bai fito a bakin manzon Allah ba sai a bayyana da abun yadda yake kowa sai ya sai ya fahimci sa to ma'anar dai hadisin Allah yana son masu nacewa a cikin addu'a ai kaka ce ni na roki Allah yau na roka ni na kai mu mun gaji da mun ta addu'a ga dai mu mun kasa ganin biyan bukata sai ka bari a'a ka nace na faɗa muku cewa akwai wanda yayi shekara 40 yana roƙon Allah abu guda shekara arba'in yayi yana roƙon Allah abu guda domin yanzu sati in mutun yayi mutun ba zai iya rike sati na addu'a guda ba sati ba za ka iya rikewa ba ko kwana uku ka rike addu'a guda kana yi indai ba ta al-azkarul ma'thura al-warida bayan sallah ko shiga kwana wannan mutun zai yi amma dai karta roƙon Allah abu guda kai shekara yana da wuya yana da wuya mutun ya nace a muna da karancin nacewa a cikin a cikin addu'a to ana son ka nace idza kunta fi amrin fa kun fihi in ka shiga cikin al'amuru to shiga da gaske eh in ka shiga cikin abu to ida gaske ina ba tar mu fahimta za ka yi ta addu'a so ake ka nace ka ta giya wa Allah buka ka ta kuka gaban Allah kana kaskantar da kai Allah yana jin daɗin wannan al'amari shi kai ne wannan abun ibada ce ko da ku ba karɓa maka wannan bukatar taka ba kuma ba yadda za a yi ka roƙi Allah subhanahu wataala wani abu face ɗayan guda uku ne ko ya zamanto wannan abun Allah ya gaggawo baka shi a baka shi a rayuwa ko kuma Allah ya masanya maka da wani abu da yake shine mafi alkhairi ka roƙi wani abu kuma sai Allah ya baka wani abu wanda shi wannan abun ba alkhairi bane gare ka ga abin da yake alkhairi sai Allah ya juya maka ko kuma Allah zai tanada maka ya aje maka sai ka mutu kashi cikin aljanna ka sami wannan abun zaka in kai addu'a to tana da matsayi guda uku a wajen Allah ko Allah ya karba ka tsaye baka ko kuma Allah ya juya maka da da wannan abun a baka mafi mafi alkhairi ko kuma Allah ya jinkirta maka sai ka je aljanna ka more ni'ima akan ni'ima Allah ya datar da mu mala yake cewa wa fi kitabi az-zuhd yazo a cikin littafin az-zuhd lil imam ahmad wanda al-imam ahmad ya rubuta an qatada daga al-imam qatada ai imam qatada malamin tafsirin nan fa shahararri a duniyar tafsiri qala muwarriq yace muwarriq yake cewa ma wajadtu lil mu'mini masalan illa rajulan fil bahri ala khashbatin fa huwa yad'u يا رب يا رب لعل الله لعل الله ينجيه امام muwarriq yake cewa nayi bincike ban ga wani misali da ya dace da musulmi ba da mai imani ba in zaka kwatanta mutum mai imani to zaka kwatanta shi ne da mutumin da yake cikin teku wanda jirgin ruwa ya yayi ya fashe da su yana cikin jirgin jirgin ruwa sai jirgin ruwan ya fashe da su sai ya samu wani katako daga cikin wannan jirgin sai ya rike yana ta addu'a ya rabb ya rabb ya ubangiji ya ubangiji yana tsammani la'alla Allah yunjiyahu ta yi wata kila Allah ya ya ya ya amsa masa ya ci tashi cece sa to misalin mai imani kenan agunna cewa akan addu'a kaga shi wanda yake cikin wannan halin yana cikin teku jirgi ya fashe da shi ya samu kansa a cikin a saman wata wani katako ai duk addu'ar da zai iya rikewa duk duk abin da zai iya fito bakin sa na addu'a zai zai mi zai zai fada saboda yana sa ran cewa ubangi subhanahu wataala zai mi zai cece sa to haka mai imani shi ma idan ya shiga cikin al'amari to yana mai da hankali kore da gaske akan wannan addu'a ina jin wani malami ke bada labarin wani da ya tafi aikin hajji aka zo Ka'aba ana ta labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik shi kuma yana ta gewa daki Ka'aba yana ya sattaru ya sattaru ya sattaru sai aka samu dalibai suka kira sa gehe aka rabaka Allah ana labbaik Allahumma kana ya sattaru sai ji Aisha duk duniya ba wata addu'a ta kai ya sattaru aka ce me ya faru yace yace yace wata rana yace shi mutun ne wanda sabon Allah yana birga shi yana jin dadin sabon Allah musamman ma da akwace da ƴan mata yana jin yana gore wannan bangaren yace wata ran ana wani biki sai shigar ɗan Daudu yayin shigar ɗan Daudu aka je wajen biki da shi ake rakashewa eh wanda ta tabe shi wannan ta tabe shi jin dadi yake wannan abun falako ka ajima akwai mata sarkin garin tazo tazo wajen biki sai aka lalaba ba ga sarkan matar sarki ba sarƙar zinariya an an yi sama da ita to kuma duk mata ne a horin eh duk mata ne a horin sai aka ce to to za a za a za a binciki kowa za a fi kowa malam kawai kawai sai ya kamo wata kalma ya sattaru wanda daga sai ya rike ya sattaru yana ta ya sattaru ya sattaru aka laya su gaba dai yau ba san ko namiji bane in ba ka gano shi fa ya shiga uku ba ka kawai sai bari ya sattaru ya da ya sattaru ya sattaru a ce an zo daidai daga matar da sai shi sai ga sarkar sai ya kore ya ce daga shi ya sattaru nan ka ba zai barta ba ya sattaru ba zai barta ba wallahul musta'an daga ana so mutun ya nace akan akan addu'a mutun ya nace a cikin a cikin addu'a sai fasali na ƙarshe wanda zamu liƙe akan sa shine faslun malati wa min af wa min al afati allati tamna'u tarattubu al-athar ad-du'a alayhi an yasta'jil al-abd na daga cikin eh cuta ko matsalar shine afat jam'u afa al-afatu jam'u sai a ce al-afatu kuna daga cikin cuta ko matsalar da take hana tasirin yin addu'a akan bawa an yasta'jila shi ne yayi garaje al-isti'jal garaje ko gaggawa mutun ya sa ya sa gaggawa cikin al'amari kuma ka shaidu mu da daga gaggawa domin sifa ce ta sifanta daga shedan ba a son mutun ya zamanto mai mai sauri mai gaggawa cikin al'amari kaga zamanto mutum mai gaggawa cikin komi ka sa akwai wanda shi aka fara ko ciniki aka fara ya san dai ya rike ayi a kare ana son ana buƙatar kuma kaka zamanto mutum mai tseku eh ka zamanto eh tsakatsaki ya khairul umuri awsatuha wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata kaga tsakatsakiyan nan to kullun ka zamanto ka zamanto mu'tadil mutawassit kar a same ka kana wuce gona da iri kuma kar a same ka kana sako-sako baya-baya to malike cewa daga cikin ababe matsaloli ko cutar take hana take sanya addu'a ta kasa yin tasiri ko da mutun ya roƙa ya kasa ganin biyan bukata shine an yasta'jil al'ab mutun yayi garaje bawa yayi gaugawa ko yayi garaje wa yastabdi al'ijaba kuma karban addu'a ta yi jinkiri garaje shine mutun ya ce ni na ta roƙon Allah addu'a gari an ce mu roki Allah dai na roka dai na roka bi je ma na roka shekaran ta tun bara wacce na ta roka har yanzu dai bamu gani ba dai kai mu dai ina ganin alaman mun dai rakayo maza a duniya wannan shine ake al-istijal kenan eh na faɗa muku wannan kalmar fadin ta kuskure ne kalmar kurri mutun yace yare ko maza to kamar kana ka sanya alamatul istifham ne ga Allah subhanahu wataala ina ba ta kun fahimta to mutun yayi gaugawa ya abin nan ya sa garaje sanan wa yastanbiya al-ijaba kuma yana sanya shi garajen yana sanya amsar addu'arka ta yi jinkiri Allah ya jinkirta maka wajen karbar addu'arka fa yastahsir daga wannan lokacin kuma in addu'a ta yi jinkiri ba karba ba sai mutun ya yanki addu'a shi ne yastahsir sai ya yanki addu'arsa sai ma'ana ya bari wa yada addu'a kuma sai ya baro in Allah subhanahu wataala kuma an tabe sai maka roki Allah wa zaka roka idan dan annabi adam bai roki Allah ba wa zai rika zoka mala ce wa huwa bi manzilati man bazara bazran ita fa addu'a irin wannan abun shi shi abinan garaje a cikin addu'a misalin kwatankwacin wanda zai zai tafi da tsaba ne irin sa ya gina rame ya sanya aw gharasa ghirasan ko kuma ya shuka wada wani dashe wani itaciya faj'ala yata'ahaduhu sai wannan mutumin yake kula da wannan itaciyar wayusqi kuma ke shayar da shi ruwa falammastanba lokacin da icen ya kasa ya jinkirin kamalahu da tika ma'ana ya girma ko kuma wannan shuka ta kasa ta jinkirar fitowa wa idrakahu kuma ya kasa cimma abin da yake nema tarakahu sai ya bar sai bar sha da wannan iccen da kuma kula da wannan itaciyar wa ahmalahu kuma sai ya sai ya daina sa sai ya watsar da wannan wannan aikin da yake yi ina ba ta ku bayyana misalin misalin wanda yake gaggawa cikin addu'a kamar misalin wanda zai gina rame ne ya sanya tsabar hatsi ko ko masara ko wani abu da ake shuka da ake bai sai zaman to yana tattalin wannan abin yana bashi ruwa kuma ya kasa girma ya ki hitowa to sai ya gaji sai ya bar wannan abun kaga in ya hakura yau da gobe yana yi yau da gobe yana yi yana yi sai wannan icen yami ya girma ko amma in ya yayi da kuraje dan gidan bature ya ya gaje ya bari to kuma sai sai wannan icen ya ya tsaya ko to haka ita ma addu'a take idan mutun ya ya sa gaugawa ya sanya garaje a cikin al'amari to baya cimma abin da yake nema a rayuwa dole sai ka nace domin Allah yana son ya ga ana kaskantar da kai ga gare sa malace wa fi sahih al-bukhari ya tabbata a cikin sahihi na al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullahi ta'ala min hadisi Abi Hurairah anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala tabbas annabin Allah ya ce yustajabu li ahdikum ana karba madayi daga cikin ku ko Allah yana karba addu'ar dayan ku malam ya'jal matukar bai gaugawa ba yaqulu yace da'awtu falam yustajab li na roki Allah har yau dai Allah bai karba min ba matukar baka faɗi wannan maganar ba to Allah yana karba maka addu'arka wannan hadisi ingantacce ne ko ai ba sai an koma bara a same ta ba hadisi ne ya inganta daga al-Imam da an ce al-Imam al-Bukhari ai an kare ko Allah yana karba addu'ar ɗaya daga cikin ku matukar bai sanya gaugawa ba yace ni na ta roki Allah na roƙa na roƙa har yanzu dai har yanzu dai a'a ba a gajiya ba a gajiya qul ya ayyuhalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wasa kai Allah ce wanda yayi laifi ma Allah ce kada yanki kauna mutun ne fa zai je yayi sabo yayi yayi abinda Allah ya haranta masa Allah ya ce ya kwantar da hankalinsa kada yanke kauna daga gafarar Allah subhanahu wataala balantana kai da kake neman alkhairi a rayuwa ka kajiya daga kakka gaji da addu'a ka mai da hankali ko da yaushe ya zama to ta sahi daban ta rana daban sannan kuma na daga cikin kuskure da ƴan uwa suke yi shine akwai guraren da ba a fa addu'a yanzu misali bai tabbata ba a sunnar annabi yin addu'a bayan sallar farilla ko kun bayyana akwai addu'ar da annabi ya tsara idan zaka yi kana ida astaghfirullah astaghfir wani ka daga hannu kana ga wa Allah bukata wannan ba hurin bane ana addu'a ne kamar zamu gani a babi na gaba cewa akwai huraren da in kai addu'a Allah yana karba daga ciki tsakanin kiran sallah guda biyu ma'ana tsakanin kiran sallah da iqama daga lokacin da ladan ya kira sallah kafin a tada sallah duk abin da zaka roki Allah Allah na karba a cikin sujuda ka duk abin da zaka roki Allah Allah yana karbawa idan kai azumi ka zo budin baki duk abin da ka roki Allah Allah yana karbawa idan ka tashi cikin dare kai arwalla raka'a guda biyu kai sallah raka'a guda biyu ka daga hannu ka roki Allah Allah subhanahu wataala yana yana karba maka ka karanta alqur'ani ka daga hannu kai addu'a Allah na na karba shi zasu suka ce ba laifi a sallar nafila mutun ya daga hannu ya roki Allah amma a sallar farilla abinda annabi ya karantar da kai shi kadai zaka ka tashi ka wari ko kun bai ci karatun Allah ya datar da mu wa fi sahihi muslim ya tabbata kuma a hadisin al-Imam Muslim dalibin al-Imam al-Bukhari ko dalibin al-Imam al-Bukhari ne radiyallahu anhu Allah ya kara masa rahma yake cewa anhu daga shi daga hadisin da anhu daga gare sa waye kenan na'am an abi hurairah kenan ai anhu ad-damir yaudu ila abi hurairah hadisin farko waye kawo sa abi hurairah wannan qadiya na hawiya ce sai mun dinga amfani da dama'ir ka dinga lura da su anhu daga wa aba huraira Allah ya kara masa yarda yace yake cewa la yazalu yustajabu lil abd Allah ba zai gushi ba yana karba bawansa malam yad'u bi ismin matukar be roki sabo ba matukar addu'ar da mutun yayi ba sabo bace baka roki Allah sabo ba au qati'ati rahimin ko mutum bai kasance me ya saki me yanke zumunta ba falam malam yasta'jil matukar bai goga ba mana Allah yana karba wa dan annabi Adam matukar ba sabon Allah bane duk abinda zaka roka misalin ka cika roki Allah Allah ka bani damar dai in buge hancin wani a irin wannan addu'a Allah baya baya karba irin wannan addu'a eh ko kuma ka roki irin mazinaci ya roki Allah ya bashi sa'a dai ya samu ya zina da ita a irin wannan addu'a Allah baya karba ko kun bayinta to ko kuma mutun ya zamanto mai yanke zumunta qati'at rahmat mutum yana mutum yana yanke zumuntarsa malam yasta'jil matukar bai gaugawa ba bai garaje ba ila sai sabu suka ce ya rasulullah ya annabin Allah ko sun sabai a kosu da yawaita binciken abun da basu gano ba suka ce wa mal isti'jal mene ake nihi da garaje suke cewa ya qulu shi da mutum ya ce qad da'awtu ni na roki Allah wa qad da'awtu na roka falam ara yastajibu li ni ban ga alamun Allah zai karba min ba fayastahsiru sai ya bar addu'ar ya yanke inda zalika a wannan lokacin wa ya da'u addu'a sai kuma ya daina yin addu'a baki daya to in mutum ku yayi wannan Allah ba zai karba masa ba malaci wa fi musnad ahmad min hadisi anas qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam daga hadisi daga musnad ana al imam ahmad hadisin anas dan malik Allah ya kara masa yarda eh qala yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Allah yake cewa la yazalu al abdu bi khairin bawan Allah ba zai gushe ba cikin alkharran Allah malam yasta'jil matukar bai garaje ba qalu suka ce ya rasulullah ya annabin Allah kaifa yusta'jal ya zai garaje ya qala annabin Allah yace yaqulu zai ce qad da'awtuni na roki Allah falam ara yastajibu li ban ga dai alamun ba Allah subhanahu wataala zai karba min wannan hadisin shi ma sahihul li ghairihi hadisin al-imam al-imam Ahmad kenan Allah subhanahu wataala ya sanya albarka kurakurai kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna Allah ya ba mu ikon nacewa a cikin addu'a muna addu'a muna tawassuli sunayen Allah tsarkaka da sifofin Allah masu kyawu Allah subhanahu wataala ya ƙara muna kwanciyar hankali a wannan ƙasar tamu mai albarka irin wannan abin da yake faruwa kun ga shekaran jiya an kai an kai hari a wannan ƙasar kusan mota guda goma ta ta sojojin ƙasar nan aka aka aka farmaka uku nan take suka kone gaba ɗaya kuma an kaddata cewa cikin kowace mota akwai soji guda goma har kenan mun yi asarar musulmi guda nawa guda 30 wannan abun bakin ciki ne kuma abun ba ma haka yake ba sauran al'umman ma ba a gansu ba sauran ba a gansu ba cikin mota goma mota ɗaya ta dawo a gida kaga kenan muna cikin wani yanayi wanda dole mu nace kuma muna baiwa gwamnati shawara ita ma ta dage akan roƙon Allah kuma ta daina zalunci a sauwaka wa bayun Allah kuma sai ayi addu'a kuma sai Allah ya karba amma ba yadda za ku ku tsananta ba bayun Allah kuma ku roki Allah Allah ya karba eh Allah yana son wanda yake tausawa inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa Allah mai tausayi yana son tausayawa da ku tausayawa bayun Allah sai ku tawassuli da wannan aukin da kuka yi ku roki Allah subhanahu wataala ya ya karba kuma duk abin da yake na na saban Allah ne ayi kokari qadarul istifa a hana a dan rage wasu ababe yanzu wallahi baka jin haushi kaga musulmi dan musulmi amma ya zamanto arni ya zamanto to krista malan sai ka je ya mai kaga da ake fetekin san balantar sai ka je garin ya kaga shi duk taron krista idan yan iska ne ba sani ba an guluce da kan kan kan shamuwa da sunan musulunci amma kuma ana ana ababen da yake na arnanci na kafirci to irin waɗannan ababen dole dole dole sai mun mai da hankali a irin lokacin da muke fama da kasashen mu da suke a iyaka muke fama da da ta'addanci da an ta'adda akwai bukatar mu ga wa Allah subhanahu wataala Allah ya sani amma Allah yana bukatar mu ga masa daga dole sai an dage da addu'a kuma wallahi gwamnati in har tana son Allah ya maganin al'amarin domin babban makamai shine addu'a to dole sai an daina zalunci eh dole sai an an an an, an rage zalunci ba bakere da haddameshin da kudin al'umma sai an bari eh wani dan taba gashin munkari duk sai an bari zinata zinata sai an like shan giya kan sai kun tseda ku zamanto bayin Allah nagartattu ku roki Allah sai Allah ya karba muna to Allah subhanahu wataala muke roƙon ya jiga wa'annan bayin nasa Allah ya jikan su ya gafarta musu Allah subhanahu wataala ya tsare gabas da kudu da yamman mu kudu da arewa Allah ya tsare jami'an tsaron mu Allah subhanahu wataala ka kare su da kariyarka kadibi suna kowanne wai mu yana gidansa yana barci da iyalinsa amma ba suna iyaka wani yafi wata tara bai zo gidansa ba wani wata biyar wani ya kai shekara ba shi a gidansa ba don komi ba sai don kare iyakar ƙasar nan wallahi ba ƙaramin aiki ba ne annabin Allah yake cewa idanu guda biyu Allah ya haranta wa hidaƙunarsu idanu guda biyu idanu guda biyu Allah ya haranta wa huta ta taɓe su shi ne idan da duk ya kwana yana tsaron bayun Allah da idan da ya zub da hawaye don jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala daga muna tawassali da ayyukan alkhairi da muke yi Allah kai kake karewa Allah ka kare mu Allah duk wanda yake nufin kasanmu da shari'a Allah ka yi masa kayansa duk wanda ya nuface mu da shari'a Allah da ka dukusar da shi ya Allah duk wanda da hannunsa ake kawo hari a kasashen nan ya Allah ka tone asirinsa kuma Allah ka yi masa mutuwar wulakanci Allah ka tarwatsa su Allah ka tarwatsa su Allah ka dammara su ta damira ya Allah wannan kasar Allah ka tsare mana ita Allah ka tsare mana ita Allah ka kare mana ita Allah ka sanya albarka a ciki makota kuma yan wasu suke fuskantar zabe kasa Najeriya Allah ka zaɓar musu nagari Allah ka zaɓar musu nagari Allah kaka basu da dabarar su Allah ka zaɓar musu Allah ka zaɓar musu kamar da Ubangiji subhanahu wataala kace mu roƙi ka zaka karba ya Allah muna roƙa ga masu hannaye zuwa gare ka Allah ka karba muna duk abin da fi karfi mu Allah subhanahu wataala mun mai da al'amarin gare ka ya Allah kai ne ka san abin da ya dace ya Allah ka iya muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh